أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه ومدار العظيم الحمد لله يومنا لهدي 29 ga watan Zulhijja hijira ta 1442 wanda ya yi daidai da takwas ga wata na takwas miladiya ta 2022 a mana a zawiyan shehimun shehu malam marwan radiyallahu anhu wa rahimahu rahmatan wasi'a a garin tasawa a wannan lokaci za mu ci gaba da karatun littafin mulatul murid zama na biyu inda za mu tashi a ta'arifu bi shekhi radiyallahu anhu wannan ne za mu ce mai yana zai sanar da mu shehi mu shekhi ahmad jami radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabihi amin uqdasiru ما أنجبت خود من الغواني في كل ما مضى من الزمان مثل أم شيخنا الرباني عائشة الطائرة الإحصان فما لهوائية فخر كما لها بشيخنا إمام العلماء واللواتي جئنا بالمختار وحزبه وصابه الأخيار إذا انجبت به رضا مسددا مهذبا ممجدا مسودا من بعد هذا الشرف الطيني والشرف العلمي والديني محمد نجل الفتى المختار نجل الرضا أحمد ذي الفخار نجل المفخم الإمام العالم سيدنا محمد بن سالم حصل مفخر الأولى حين ولد بعين ما بذا بفضلها شهد أنبته الله نباتا حسنا في أرغد العيش وأنور السنة زين من أنشأه وخلق بين الأنام خلقه وخلقا فكان ينبئ بهاء منظره لحسنه لامعه أم مخبره لشبهه بسيد العباد آتني كل هادر وبادي لشبهه بسيد العباد آتني كل هادر وبادي رضي الله تعالى عنه Shehu Ibn Babal Alawi ya shiga wani cikin wannan baitota ya ce, Ma an jabat haudun minar gawani, ai haudun wata mace matashiya man imsiya daga cikin mawadata ado algawani jami'i na ganiya ba ganiya ba ganiya mace wadda an mata fasarori da dan dama wani suka ce abin da ake ne ita mace mawadaciya ado wato lokacin da inda aka ce ai hito ya hito na mata za a zaɓi wadda ta yi kyawu ita in ba ta sa komai a wuyanta ba kai ko da kaba ta rata in ta zo ita za a zaɓa ta wadatu da ado da bai wadda Allah ya mata wannan ɗaya kenan wa'an suka ce ganiya abin da ake da ita wadda ta wadatu na mijinta daga wa'ansu mazaje kamar irin matan ajiyar ake ake sifanta su Allah tabaraka wa ta'ala ce musu qasira ta tarfi wato idanunsu masu bakaitawa ne kawai ga duban mazan su kawai suka sani kenan al'afifa yana bayuwa zuwa abin da ake wani fasara ta wannan ganiya take dai al'afifa wadda take mai kamewa sannan wa sun ce yallati la tatlubu hiya allati tutlabu wa la tatlubu ita ce wadda ake nema amma ita ba ta nema saboda izza da Allah ya mata da ɗaukaka ko ko wani suka ce a a hiya allati dai tutlabu hiya allati tatlubu wala wala wala tutlabu ita ce wadda take neman amma ba a neman ta ita ne take neman tana neman irin ta tsaye da sunna ma'aiki sallallahu alaihi da alami amma saboda martabarta da matsayinta da irin kyawun da Allah ya mata kowa na tsoron ya tinkara kowa na tsoron ya taya wannan kenan wa'ansu sun fasara ta da kuma wata ma'ana ta daban dukkan su dai suna nuni zuwa kame kai da ɗaukaka a irin da matsayi mai girma a mace to ba a taɓa samun mace ba wadda take wadda taro irin wannan sifofin kuma a ce an jaba ta ayi zaɓaɓɓe shi ba ma wanda da ta ba an jaba daga ai wanda da ko ja'atu dina jibin ta zo da wanda yake zaɓaɓɓe a cikin sa'annin shi ko tsarikun shi ko duk wanda za a dire zai shi sai an same shi ya tsere mai a to ba taɓa samun wadda ta samar da zaɓaɓɓe ba fi kulli ma ma ba min zamani cikin baki da abin da ya wuce na daga cikin zamani ka misali ummi shekhi na rabbani ta makar ma'aifiyar shehin mu wanda yake na na Allah ar rabbani na ubangiji kenan Aisha ta bahiratil hafani ita ce mai suna Aisha yar Muhammad a bahira wadda take tsarkakakkiya alhasani kamammiya fama li hawaiyatil fakurun kamala hadi shaykhina imamul ulama babu wata yar mace yar uwan mu hawa'u da take da alfahari kamala ha kamar ita yanda take da bi shaykhina ta dalilin shehin mu imamul ulama wanda yake shine jagora na malamai sai shi shi shi wallawati shi ina bil mukhtari sai dai waɗanda za a kefancewa duka cikin zamani baki ɗaya wanda wanda za a kebance wanda suka hita su ne su wallawa tiji na bil muktari sai dai wa'anda mataki wanda cikin su aka samu wadda ta zo da zababbe annabi musallallahu alaihi wasallam wa hizbihi da jama'a shi na daga annabawa wa sahabihi da sahabban shi al akhyar zababu wanda su martaba su ba ta ma ba ta wato ba a iya gurin a same ta ba a same ta Allah ya rige ya musu dokakan da ba wata dokakar da za ta kaiwa zuwa gare su wannan ta samu wannan izan jabat bihi ridan musaddadan yayin da ta aishe shi ta zo da shi yana zaɓaɓɓe a ridan yana yardadde na Allah musaddadan katarnan ne abin tsaida akan gaskiya muhazzaban abin tsarkakewa mu majira abin girmamawa musawwada abin shugabantarwa min ba'ali hadhi sharafi tini daga mijintan nan ma'abucin daraja ta tabo ma'ana ta ta jiki kenan shi ainihin shi ma mai daraja ce ta jiki wanda shi saboda shi sharifi ne a ƙarshen daraja kenan ta jiki a jikin shi ma shi sharifi ne saboda jika ne aka ta nasaba shi tana zuwa ga sayyidina alhatul sibdi jikan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda shi maulan mu shekh ahmad tijani ya ta'anu da ya tasa cikin irin wannan gida ya ji ana faɗin nasaba su duk haka nan bai taɓa kulawa kulawa ba ya ɗauki kanshi shi sharifi ne ɗora kanshi shi sharifi ne har sai lokacin da ya gama aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a kuru-kuru hili hili a hili ba wai cikin bacci ba a farke ce ma shi su jani lata anu anta waladi hakan anta waladi hakan anta waladi hakan ya haɗa mai haso uku kai ɗana ne a gaskiya tabbas kai ɗana ne tabbas kai ɗana ne har su uku kuma ya tabbatar mai yace kai jikan jikana ne Hassan kenan ta wajen sayyidina Hassan ne ibni sayyidina ibn sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma ban lokacin nan ne kamar yadda ibn Arabi sa'i yake cewa a lokacin nan ne ya kwara rubutawa in zai rubuta ko a wani wasiƙa tashi ko a wani inda zai rubuta sai sa sai sa Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hasani lokacin nan ya fara irin rubuta haka Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hasani wannan shine sharafi wanda yake tsini wa sharafin ilmi wa dini sannan kuma ma'abucin girma na al'ilimi na ilimi wa dini da addini bantin sharafi na ilimi kuma da na addini ma baki ɗaya wannan abin da shi wato ma'aifinsa ya taro kenan shi ne wa ya ce muhammadin najilil fatal muhtari shi ne mai suna muhammadu da fataha muhammadu najili ilfata al-mukhtari a wanda ke ga ma'abutun fituwa wato shi mahaifin nan na shehu ba ba wai hasashe ba ne ba mai littafin nan ta wanda muka gabatar a jiya mutum ne mai taka tsantsan an san shi da wara'i kuma da saboda tsabin ya taro ilimi sani na tsara wake da dai da abin da wannan yake bukata babu hashu a cikin wakensa shi yana mamaki mutum ya zo kana wake ka kawo wani abin da kalima wadda wato mai zaman kamar da ake cewa dan cikon banci a cikin wakenka kawai ka zo dan ka tuka dai magana da ita ne a'a shi duk kalimar da zai faɗi a wurinta ne da ma'anarta baya kawo karma kawa kan dan dai a ciki a ciki a'a to saboda haka da ya faɗi ya ce mai ma'abucin yana ce ma'abucin daraja ne ta ilimi da addini to ya taro kuma dama a bayan yana cewa inda za a yi in Allah zai kawo ko ko inda ya so da ya haɗi duk kowane abincin kawai ta magana da zai faɗi ya haɗi aya da hadisi da abin ya yi tsawo amma yana addu'a Allah ya kawo wanda zai shari to Allah ya kawo ibn arabi asai ya yi bayani mahaifin nan nasa za mu gani dukkan cikin mahaifansa manya-manyan waliyai ne wanda suka lullube walitaka tasu da ilimi suka shahara da ilimi har ake ganin ilimin birbishin walitakan kuma saboda gudun duniyansu da kuma tawadu'unsu shi wannan mahaifin shehu ana cikin abin da ake faɗi gare shi cewa har akwai lokacin da ruhanai suke nema su yarda ya rika tasirinsu ya rika sanya su abin da yake so su mai duk cewa daga baya shi ibn arabi ya sai ya yi hidda wata latifa ya ce wannan irin mutum ya sanya ruhanai su mai aiki ya ce kala biyu ne akwai wanda zai aikata wani aiki wanda zai hisgo ya jawo ruhani ya rika mai ya hidimtar da ruhani ya ce wannan abu ne mara kyau abin zargi ne ya ce ana gudun mu ma ana gudun ga wanda ke aiki irin wannan ma karshen ta ya yi mummuna cikawa ana gudun wannan allah ya mula tsari baki da ya ce amma akwai wanda matsayi ne mutum ke kaiwa cikin bin Allah wanda kai Allah zai sahara mai halittun Allah baki ɗaya ma su yi hidima gare shi irin wannan ne zaka sai zaka ji mutum yana ta a suka ji kamar ita ce ma za su rika mai magana wannan yace ce ni in ka ebe ni ina maganin kaza ina maganin kaza kunnuwa na suna maganin kaza sajuna suna maganin kaza bawa na yana maganin kaza yana tafiya ƙasa da komi yana mai magana komi yana neman ya hidima wannan wata martaba ce Allah ke kai bawon shi in mutum ya dage ga jin Allah to wannan irin wannan tashir ne shi ko wannan karama ce ba irin wannan na farko ne wanda mutum zaka hizgowa da yin wa'ansu ayyuka wataƙila ma a cikin ayyukan ma ma za a je a karkace a bar hanya a ratse to shi irin wannan ne masu sabat sababin Allah lashe ruhannan suke nema ya sakhara su cikin abin da yake so yace a'a kar ku shiga tsakanina da ubangiji na ku bar ni inda Allah ya bar ni ana hidin tsarin gidan shi da ma akwai daki na musamman wanda yake bautan Allah a ciki shi kadai ke shiga to irin haka ne zamu ji da sauran shi wannan Muhammad ce najlul fata dan ma'abutin futuwa ne alfutuwatu tamu shi da da najda wato da an ce fata ana ta fata ana fasara shi da saurayi ana nihin karfi ma'abutin karfi ƙarfi cikin bin Allah da taimako al-mukhtar mai suna al-mukhtar zaɓaɓɓe kenan mai suna mukhtar najilin rida shi ko mukhtar ɗan rida yardaddan ne yardaddan nan ahmada mai suna ahmada zulfakari ma'abucin alfahari ma'abucin daraja shi ne daraja ta wadda ta kai za a ce ai alfahari da ita duk abin da za a yi alfahari da shi ai abu ne na girma na Ubangiji na Allah wani ɗan da ya ba bawa shi girma na Allah ba wai a wani abu na duniya ba. Na jidil mufakhami ɗan abin girmama wannan al'imamin alimi shi ne jagora malami kuma sayidina Muhammad ibn Salim ɗan shugabanmu mai suna Muhammad ɗan Salim shi ma wannan Muhammad yana cikin karamar da ake faɗi ko abin da ake faɗi gare shi cewa ya kai wani matsayi wanda shi inda inda yake huskar shi rihe take ba wanda ke ganin huskar shi in zai fita daga masallaci sai ya gyara sosai ya rihe huskar shi da kyau in ya in zai hito daga ɗakin shi ma ya ɗakin shi dake bauta Allah a gida a gida in zai hito daga gida shi ma sai ya rihe huskar shi da kyau aka yi aka tambayi almajiran shehu tijani suka tambaye shehu wannan abin wa aka rawaito an san da kakan nan naka mai suna Muhammad ga irin yadda yake menene wannan shi wata yana ce ta yi ya kai a wani makami ne wanda mutum a wannan makamin yakan taro ilimi ilimi har saba'in da biyu na ulumul muhammadiyya wannan ilimin kuma a ce mutum ya samu shekara 23 yana wannan makamin da gusa ba mutum yana shekara 23 a cikin wannan matsayi na taro ilimomai muhammadai har 72 ya ce to wannan shi in mutum ya kai haka a wannan matsayin ya ce duk wanda zai gan shi duk wanda zai ga huskar shi to baya iya zai ji yana bala'in kamar shi kuma bai iya rabuwa da shi daidai da kyauta ido in ko ya saki ya rabu da shi daidai da kyauta idan nan zai mutu to saboda haka kenan yake ayyana a gare shi dole ya huski ya yi sutura huskan nan tashi saboda kar mutane ka kar a hallaka wannan irin bayanin da aka tambayi maulama shi sujani da ta'anu wa kwadai sun ruye kenan game da shine sayyidina muhammad dan salim حصل مفخر الأولى حين ولد hina wulid yayin da aka yi shi lokacin da aka yi shehu shehu yana ila ta anu wako da sirruhu shine hassala mafkhar al-ula wannan aka buga wannan harfan za su baka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin hijira tana da shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin to shine kuma ma'anan wannan hassala mafkhar al-ula ya taro matsayi na girma wanda suke maɗaukaka don ula jam ne na aliya wato matsayaye na girma na alfahari manya-manyan ya taro su ma'ana aihuwa wannan wani irin kamar ka ce gamdakatar ne fa'ali ne ga shi wanda yake a datace da ya zo duniya ma daman ya taro kayansa saboda haka kamar da za mu gani a gaba tun ya je ziyarar wani babban wali ya ce da mai irin su Muhammadu al-Kurdi ya tambaye shi ya ce me kake guri ya ce ina so in kai al-Qutbaniyatul Uzma in kai matsayi na Qutbaniya mafi girman nan sai ya ce ai kana da abin da shi wannan kana da abin da shi wannan tun lokacin nan sa don da ya gan shi ma wanda ya gan shi manyan manyan waje masu kashafi neman albarkan shi suke sai za ta lana a hina wulidi yayin da aka yi shi kenan shine wannan tarihi bi aini madi a ya shi wani gari da ake ce mai aini madi aini madi aini je sanan abu ne kamar to a sunan garin kenan aini madi amma ayin da larabci shine ido almadi kin nan takobi ana ce mai madi sannan zaki ana ce mai madi to abin da aka yi raja haɗe wannan kamar ana nihin idan zaki shi da aka yi raja kenan madi aini madi kin nan idan zaki ne yace za bi fadliha shahid yace wannan kuma ma'ana wannan aihuwar da aka masa a wannan garin shine yake nuni zuwa faralan faralan farala ta garin wannan saboda shi ainihin ƙasa ko wata ƙasa ma ƙasashe iri ɗaya ne sai dai ƙasa suna tana samun daraja da waɗanda suke ake ake suke safka a ƙasan ko kuwa da ake aihuwa a ƙasan to ta wannan kasan wadda ta samu sharafi ne da daraja dalilan aifuwan kudubin a kadabu shi na shi a mata jani lata anhu wa kudai siru ambata kullahu nabatan hasanan yace Allah ya tsiriyar ya tsiryar da shi ya tsiro da shi tsoro wanda yake kyakkyawa fi argadil aishi a cikin mafi yalwan rayuwa wa anwari sana da kuma fi hasken haske زين من أنشأه وخلقه بين الأنام خلقه وخلقه من أنشأه wanda ya fare shi wa khalaqahu kuma ya halice shi zayyana khalaqahu ya ƙawata halittarsa wa khuluqahu da ɗabi'o'insa bainal alami a cikin tsakanin mutane na akwai fasara abla alfin abbas ya jikawa ana ma abla ke ne annas da cewa ana ana ce ana fasara ta da talikai to Allah ya wannan saboda malama suka ce an ce an danganta ƙawata ɗabi'o'insa da halitta dama halitta babu hukunto cewa ba abu bane wanda ake iktisabi ba mutum sai ya zo duniya ba yake yake zaben yadda zai kasance a yana cikin abin da kawai haka Allah ya yi mutum kana da kyau haka Allah ya yi ka da kyanka ba ka da kyau haka Allah ya yi ka da rashin kyanka to wannan kowa ya san ba zaɓi ba zaɓin kowa bane ba to amma khuluqa hukin nan shi ɗabi'a wa suna cewa a ai mutum ke gyara ɗabi'an shi mutum ke wa suka ce a ɗabi'an nan ita ma halitta ce ta Allah haka Allah ke mutum a yake mutum mai ɗabi'u kyawawa ko koyi shi haka nan mara ɗabi'u kyawawa abin da ke akwai dai gyaran da ake kawai wai nafsu ce ake tacewa ake gyara nafsu ce ake gyarawa dai amma ɗabi'o'i kai kawai daman suna nan wanda ke ɗabi'o'i kyawawa malama suna istishari da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani inna fika inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu a yace wani da cikin sabon shi lalle kana da wasu dabiyoyi guda biyu wanda Allah da manzansa suke son wannan dabiyoyin yace al-hilm wal anatu shine juriya da yi sannu baka da garaji sai wannan sabon yace ya rasulullahi a a a ana atakhallaku bihima am ijabalani Allah alaihima ni ne nake kokarin in ɗabi'antu da su koko Allah ne ya halitte ni ya mini su ya ɗabi'antar da ni akan su sai ce bal balillahu jabalaka alaihima bar dai Allah ne ya halitte ka akan wannan ɗabi'oyin to Allah ne yi ka haka saboda haka wani su malama ce kan wasu jiya cewa to in ka ga mutum da ɗabi'oyi masu kyau to haka Allah ya yi shi ya gode ma Allah wanda bai da shi masu kyau kokarin dai nafsin shi ake nema dai a gyara amma ɗabi'oyin da sai ka samu mutum kawai kamar asalin wani abu ne wanda ke a cikin shi da kama a halitta shi yake saboda haka zaka yi kokarin ka jarun sai sai ka kawai sai ka ce ya kangare da mun kangararren ne fa kana yunbiu ba'u man manzari li husni la li husni lamihahu am makhbari sai kasance da dalilin wannan kyawun halitta da kyawun ɗabi'a baha'un manzari kyawun maganarsa ko huskarsa yumbi'u lamihahu yana baiwa mai kallonsa kallo irin na ka kalla ka janye ido shine lamuhunna saboda baha'i saboda baha'i ba kwarjini da Allah ya sanya a huskarsa ba ka iya ka zo ka cika idan shi ka cika huska shi da kallo ka cika idan ka da kallansa sai dai ka ɗin kallo na ka tsansa ta ka ka ka sunna kanka to mai irin wannan kallon ma a kyawun da ke ga huskar tasa yi zai ba ka labari da husnihi ga da husni saboda tsaban kyawun nashi an makbarihi daga abin da ke baka abin da zai baka labari na hakikansa in ka kalli huskansa za ka sanin za ka karanci za ka ji huskan za ta baka labarin abin da ya kumsa abin da baɗininsa ya kumsa wannan a lokacin da ma'aiki salasalam tun da ya zo madina akwai cikin sahabbai wanda ya kalle shi ma in ban manta ba a abdullahi bin salam da ya kalle shi ma shi kallon shi kawai ma ya ga lallai yace wannan huskan shi ba huskan wanda zai karya bane mai yace Allah ya kushe Allah bai kushe ba da ka kalli huskan ba to kuma suna cewa dama al-zahiru unwanul batin batin shi zahiri alama ce ta batini inda kaga zahiri sannan kuma a akwai hadisi na cewa utlubu utlubul hajati inda hisanil wujuh ku nemo biyan bukatun wajen masu kyawun huska wanda ga mutum in kana neman biyan bukata ya ce ka nemi ka je wajen masu kyawun huska huskoki wanda kaga Allah ya bashi kyawun huska to ana kaunar samun ya samu kyakkyawan zuciya a wurin shi amma ka amma kaga mutum amurtake to ai ka gani kai ma ka san nan da wuya a samu wani alheri nan to shine yake cewa a bakin yake cewa yanzu wannan shine zai baka labari fa kana yanzu baha manzari lihusni la lihusnihi la mihahu am makhbari ya ce kamar yaya sai ce lishirihi saboda kamantuwar shi da yayi bi sayyidil ibadi da shugaban bayi annabi sallallahu alaihi wasallam a sani kulli hadirin wa badi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyawun dukkan wanda ya zama na birni wa badi da wanda ya zama na kauye duk wani mutumin birni da kawarsa da kyawun shi to annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zarce shi a kawa da kyawun haka nan wanda ya zama na kauye wannan shehu ya samu wannan baiwa da ya samu kamancecina da kakan shi annabi sallallahu alaihi wasallam a zahiri dan yana ake sifantawa da ka ana sifanta ma shehu sai ka ji in ka san manzo Allah sallallahu kamar manzo Allah sallallahu ke sifanta ma da shi a tsayi matsakaici ne shi ma ba ba dogo bane ya tayi ba gajere ba amma ya kusa da tsoho da da dogayen a launin shi launi ne mai wari yana yana da jaja haka nan dai ana sifanta ma ko ina ana dama gabobin shi da sauran sai ga ya kama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wannan daman akwai waɗanda suke kama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yanda ya zo cikin hadisai kamar Jafar bin Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai shaba ta khalqi wa kulbi kai kama da halitta ta da ɗabi'ata hakan nan sai na hasan ya share cikin shi ma na cewa yana kama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to haka ne dai wata baiwa ce ta daban ina ga za mu kwana nan sai in Allah ya kai mu kuma zai mu ci gaba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين